بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ينزاك منا درن الصبر درن أشر درن الصبر دي منا درن الصبر درن أشر دشي daga watan Jumadal Akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1000 da 443 daidai wanda ya daidai da 28 ga watan ɗaya shekara ta 2022 wannan kuma insha Allah shi ne kaset na goma sha uku cikin jerengen karatuka da ake gabatarwa cikin wannan littafi na mai albarka wato littafin riyadu salihina na imamu yahya nauyi Allah ji kansa da rahama taken karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine kaɗai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki azurta mu karatun hadisan manzansa alaihi salatu wasalam da amfanuwa da su duniya da kiyama kuma ana jin mu da sauraron mu daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadithin salafiya wadda ke number 4 madarka road gaskiya ne out zaria kaduna state nigeria darul hadith makaranta ce da albani gina don cimma manufar da awasa da fatan allah ida nufi za mu tashi suna sun babu tauba ne inda za mu tashi hadisi na sha shida a ciki inda malai ce haka ne ko? hadisi na na hadisi na hudu a ciki malai ce an abi musa abdullahi bin qaisin al'ashari radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qal inna allah ta'ala yabsutu yadahu bil layli yatuba musii'un nahar ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم وانا حديث عن سامر ابو موسى الاشعري سنن شيشيني عبد الله ابن قيس radiyallahu anhu Allah ƙara masa yarda yana ga cin manyan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Abu Musa wanda yana ga cin ya hijira zuwa Habasha shi ma in za ku tuna akatun Bukhari muke yi ya dawo lokacin manzan Allah ya ci haibar da yaƙi har ma an raba ganima da su da shi da Jafar ɗan Abi Talib sannan Allah ba shi wani cewa wajen karatun Qur'ani ta yadda har manzan Allah na son ya saurar karatun irin karatun alƙur'anin sa Allah samu dace qala ce inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil layli lalle Allah madaukakin sarki yana shimfida hannunsa da daddare liyatuba musii'un nahar don wanda ke munana aiki da rana ya tuba le tuba musi'un nahar a sa'a yusi'u isa'atan isin fasidan musi domin wanda ke munana aiki da rana ka tabbara shi shi da rana yake to in dare ya sani kofa Allah buɗe take na jira ka tuba sai a shi tubarka wa yabsu da hubin nahar haka nan Allah ke shimfiɗa hannunsa da rana le tuba musi'un laili don wanda ke muna aiki da daddare shi ma ya tuba hatta ta ɗulu a shamsu min magaribaha haka kullum Allah yake yi har sai rana ta tashi ta fito daga inda take faduwa sabuna da kyau kaji ba a zama yadda ake so a majalisi kun ji ko yawa hatta ta ɗulu a shamsu min magaribaha har sai rana ta fito daga inda take faduwa yawa kun fahimci wannan abin wannan hadisi muke koyi karantar da mu kenan yalwar rahama Allah madaukakin sarki ma'ana duk laifin da kake yi a wace dama ka samu laifin a dare ne to ko doshi da rana ma Allah zai shi tuba wato kamar hadisi na cewa da dare da rana duk lokaci menene an san tuba a wajen Allah madaukakin sarki ba wani lokaci da ka ce kayi laifi kana jira sai wani lokaci duk san da kai idan har ka tuba da gaske Allah ya shi tubarka kuma haka wannan kullun abin yake to akwai ranar da Allah zai fasa ansar tuba din shine ranar da rana ta fito daga yamma to daga lokacin kuma an ansa an arfa ansar tuba duk abin da kai sai an kama ka da shi fala haula wala quwwata illa billah kada Allah ya nuna mana wannan lokaci din yadda kuke ganin abin nan gaske ne haka za a wai gari rana ta yamma nan ne yamma ko to kuna jira ta fito ta gaba sai ga ta fito ta yamma to daga lokacin an ja kofar tuba a rufe kenan babu sauran ka tuba Allah shi kyauta wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama man taba qabla an tadlu ash-shamsu min maghribiha taba Allahu anhu alaihi rawahu muslim abu hurairar allah ƙara masa yadda ya ce ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan allah tsira da aminci allah sabbata a gare shi ya ce man taba qabla an tadulu ash-shamsu min maghribiha duk wanda ya tuba kafin rana ta kullo daga inda take faduwa taballahu alaihi to allah ya shi tubarsa ina fatan fanci wani abu irin wancan dai hadisi duka kuma hadisi da kwaɗaita dobe ne mu tuba daga abin da muke wa nabi abdurrahman abdullah bin umar bin khattab radiyallahu anhuma adin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala inna allah azza wa jalla yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugargir malaci an abi abdurrahman daga baban abdurrahman abdullah bin umara shine abdullah dan umar ibn khattab dan khattab radiyallahu anhuma Allah ƙara masu yarda anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma ya samo daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kala yace inna Allah azza wa jalla lalle Allah mabwayi mai girma yaqbalu taubatal abdi yana ansa tubar bayi bawansa ma lam gargir matakar shi wannan bawan bai kai gargara ba ina fatan fahimta matuƙa ba bai kai gargara ba yanzu kuma ci hadisin wancan mun ji akwai lokacin da Allah bai asantu ba idan rana ta fito ta da ke faduwa to ko ba haka ba akwai lokacin da dan adam zai kai in ya tuba za a musa ba wa lokaci ne wannan shine lokacin da kai gargara me gargara lokacin da mutum ya tabbatar ba shakka ta kare mashi yana jin numfashi na fito masa yana jin za a zararan sai ce na tuba ina fatan fahimta to tuba ta shi bata da amfani a lokacin amma matukar akwai sauran kwaɗayin rayuwa don bai da lafiya ne kawai ina fatan fahimta mai ya sha wahala malaria ta wujujin shi ta bari ya kaɗa sha an yanke mai yanji an gyara masa kun fahimta to wannan ka gane bai kai gargara ba har yau idan ya tuba yana da abin nan amma daga lokacin da aka ɗebe tsammani da rayuwa sannan mutum ce ya tuba a Allah ba zai ansa ba ina fata an fahimta haka fir'auna shi mai ba yadda annabi Musa bai da shi tuba ba yaki hatta idza adraka hulgaraku sai da ya tabbatar mutuwa ce yanzu qala amantu alla ilaha illa ladhi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina sai ce ai na imani ba abota bisa cancanta sai wanda banu isra'ila suka imani da shi ni din nan ina cikin musulmai ni ma na bu annabi Musa na bu Allah na bu Allah ya ce mene al'ana wa qara sai taqablu kunta min al-mufsidin yanzu ne zaka ce zaka dubban ka zaba fal yawmun jika bi badanika litakuna liman khalfaka haya za mu cire jikinka mu tsirar da shi amma za mu kashe ka mu aje ka dangin ka zama darasi ga wanda so bayan ka da haka mu ringa kokarin dan ba mu kai baka sai shi da gargar za ta zo maka ba ba mamaki ta ka gargar ba wai sai kai rashin lafiya a gada bane ba mamaki wannan express ne ko mai mota ko ta mota ta kuma ce ta buge ka bugun daga ganin sai mutuwa kuma kana jira sai nan da lokaci kaza zaka tuba ka kai ta gargar ta zo maka ba inda kake tsammani ba da haka ana kwaɗita da umarin gaiwa ta tuba daga laifukan da muke yi kuma Allah zai ansa tuban mu ta karba mai abin nan ba amma in muka bai sai lokaci ya kware to Allah kyauta malin ce rawahu tirmizi wa qala hadithun hasan wannan tirmizi ne rushe kuma ce hadisi ne hasan malin ce an zir bin hubaishin qala أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسي على الخفين فقال ما جاء بك يا زر وقلت ابتغاء العلم فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب وقلت إنه قد حك في سدري المس على الخفين بعد الغائد والبول وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائر وبول ونوم فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته ها أم فقلت له ويحك أغض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد نهيت عن هذا وقال والله لا أغض لا قال العربي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين عاما قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من آه منه رواه الترمذي وقال وغيره وقال حديث حسن صحيح wannan hadisi ga nan kamar muka ji malai ce an zirru bin hubaishin daga wani tabi mai suna zirro ibn hubaishin yana yin ruwaya daga sabai shi ma ƙala ya ce a taitu safwan ibn asal na je wajen wani sahabi mai suna safwan ibn asalin radiyallahu anhu allah ƙara masa yarda as'aluhu anil masih alal ne. ina tambayar sa game da shafa akan kofi guda biyu yaya abin yake ina fatan fahimta faƙala sai shi sahabi safan ya ce da ni ma ji abin ka zero kai zero me ya zo da kai yau makarantar nan ko me zo da kai gidana wato a sakan sam sun nuna mai to akwai dalilin zuwa kenan ko to kuma ji abin ka zero me ya zo da kai ya kai zero wa qultu ce ibtiga al-ilmi na zo neman ilimi kun bayyanta ashe tambaya kawai kace malami hukuncin kaza malace kaza ne ilimi ne shi ma ita tambayar ilimi ne amsan mecece ita ma ilimi ce ina fatan fahimta sai ce na zo neman ilimi ne faƙala to da yake sabon gwanin malami ne sai fara ƙara mai da shimfaɗa abin da ya ƙara mai ƙarfin gwiwa a neman ilimi din sai ce aikuwa innal mala'ikata ta za'u ajini hata hali ɗalibin ilmi lalle mala'ikun allah maɗaukakin sarki suna ajiye suna shimfiɗa fukafukansu ta za'u ajini hata suna ajiye fukafukansu a ƙasa shimfiɗa li ɗalibin ilmi ga mai neman ilimi ridan bima ya ɗalibu saboda yadda da abin da yake nema saboda yadda da ilimi kenan wato kimar ɗalibin ilimi a wajen Allah maɗaukakin sarki sun kai ga su umarci mala'ikun Allah maɗaukakin sarki su ringa shimfaɗa maka fukafukansa su zauna ka san ku fi mala'ika ya fi zinarin duk ƙasarku ya fi duwata shimfaɗa da shugaban ƙasa zai taka ko kuma zauna a kai ko kuma sarkin garinku ko ba haka ba to laita shi'iri matsalar shi ne mutane ba suka sani ba suka yi da gaibiyat ba wani abu ne na gaibi a ƙa'ida munan duk muna zaune fuka-fukan mala'iku ne ina fatan fahimta tunda kuma annabi ya faɗa na'am alal aini war ra'as gaskiya ne mu ba ma tantama kai kai in kai ba mu zile ne ko kuma ba ba ta shirke ko ko rabi yahudi yabu nasara rabi kafiri sai ka ka ce kai baka yadda ba tunda baka gani ba ina fata kun fahimta yes ina jawo hankalin kuna ya kauna ba saboda a waɗannan zamun da muke ciki ana samun wasu bara gurbi wasu waki-waken musunci waki-waken arnanci ga sunan dai sai su ce wasu abin da ba su gani wani abu ya saba wa hankali ina mal an ce mala'ika an gan shi ya lulɓe sama da ƙasa gaba ɗaya to yanzu an ce kuma ya zo shin faɗa fuke-fuke guda ka ga wannan kana nema ka yi itira cikin abin da Allah bai san da kai ba ne hadisi ya inganta zuwa ga matsala tire-tiren ko daga har zuwa ingantacce ko to shikenan babu da matsala akan wani abu abu nawa ne wanda ya wuce hankalinka a rayuwa kuma kai da shi ya koyan wa musulmi abu nawa ne ina fata kun fanci abin nan so yan wa musulmi mu musulmi muna da yaƙini akan wannan abuwa cewa mala'iku suna shimfada fakafukan saboda neman ga mai neman ilimi ya zauna a kansu jama'a fahimta wa qultu sai yace to tunda yaji wannan karfin guwa da aka ba shi ne ce innahu qad hakka fi sadari lalle da lamarin yake ya yi ƙaiƙayi ne a cikin zuciya ta hakka shi ne ƙaiƙayi a zuciya almasu alalkufaini shi ne fa'ili ɗin asalin inna wuƙar da hakkal masu alalkufaini fi sadari asalin karatun kenan hakka fi limadin almasu sai zama shi ne fa'ili ɗin marfo'i ko ba haka ba ma'ana shafa akan kofi guda biyu hakan ya yi mun ƙaiƙayi a zuciya amma ba wai asalin shafa ba mene ba adal ga'idi wal bauli bayan mutum ya je ya bayan gida bayan ya je fitsari kuma daga yazo Allah kawai sai ya wanke ko ina ma kafa sai ya shafa ina fata kun fahimta a tunanin zirin me kamata ya zama kenan in dai mutum ya je bayan gida ya fitsari ko abin in yazo sai ya cire ya wanke kafar shi to shi ya za a ce haka shi abin ke mai kai kenan shi sa yazo na neman ilimi kaga ladabin salaf kenan inda mu ne fa za ka fajin fatawa ne cewa wannan ya saba hankali ya saba tsafta ba kaza ba kaza amma sai suka je wajen ma'abota ilimi suna tambayar su haka ake so kai musulmi abin da maka duhu kai ne mutanen kirki kamar da mu zo mu ji ba kowa kuma je zai tambaya ba sai ya tambayi ne ya ce innaka mar'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam na zo tambaye ka saboda kana ga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna da ilimi kun ji kun gani a aikace sai ce a fajitu as'aluka dan ka zo na tambaye ka hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika sha'an shin kaji kaji shi yana manzon Allah din kenan kaji shi manzon Allah na ambata wani abu game da shafa akan akan hufi bayan fitsari da bayan gida qala na'am safwan ibn asal sai ce na'am kana amruna idza kunna safaran annabi ya kasance na umarta mu idan mun kasance a halin tafiya aw musafiri da shakka mai riwaya safaran idan mun kasance a halin tafiya shi ma musafiri na halan ne dai na wancan iza kunna safa abin ko dai in kana tafiya ko kuma mun kasance halin tafiya Allah nan zi a khifafana salasata ayyami wa layaliya kunna cewa kar mu kwabe kuffunan mu tafiya kwana kwana uku da kuma dararakun su kun gane Allah nan zi a khifafana kada mu kwabe shine naza'a yanzu shine cirewa ko kwabewa kada mu kwabe kufura motsan kwana uku da darakun su illa min janabati sai dai kawai dan janaba idan mutum yayi janaba to babu shakka sai ya cire wannan hufin ya wanke jikin shi gaba daya idan mace ta yi tsarki daga al'ada haila ko kuma jinin haihuwa to sai ta shirya ta wanke sai ce lakin min ga'idin wa bawlin wa nawmin amma dan bacci dan bayan gida ko fitsari ko bacci wannan bai sa a cire hufi ina fatan fahimta to zir bai tsaya wata ja'in ja ba kawai shikenan ya haɗe karatun kenan yanzu kaikai da ke zuce shi fa an wanke mai da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya wanku in kai musulmi ne to da an wanke maka da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi shine mene ka wanku zuciyarka ta wanku fes a ce maka ga hadisin manzon Allah qala qala rasulullahi kaza kaza me hadda isnadi ba wajibi ne ka ansa ba lallabinka ake ba wajibi ne ka amsa kuma in ka amsa kanka kaiwa kowa ba tausayi ne malamai kai suna dalaba aka su lalabo ne su hikima su hikima Allah dai samu dace to ziri ya gamsu da wannan fatawa ka gani da haka tambayan malamai yana kauda shubuhi abin da ba gani baka ka tambayi malamai su kuma za su yi aiki yan wajen su kauda maka shubha da ke faruwa kaga wannan shubha ce ta abin nan da bai samu malamai a kusa da bai ja tambaya ba a san yadda ta developing a cikin zuciyar shi ba sai ce ba kultu kuma nan sai na sake cewa to tunda na samu karatu kuma sai in ƙara neman wata fatawa ko hal sami'tahu yadhkuru fil hawa shay'an shin kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ambatar wani abu game da soyayya alhawa almuhabba shine alhawa anan shin kaji manzon Allah na ambatar wani abu shay'an din shine mafa'ulun bihi hal sami'tahu yadhkuru shay'an fil hawa shin ka ji manzan Allah na ambata wani abu game da soyayya ka ji kana ƙaunar mutum? kun fahimta? ƙalan am safwani ce na'am lalle na ji wannan abin yace kunna kunna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi safari yace hayo mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wata tafiya fa bayyana nahnu indahu kwatsam muna nan a wajen shi manzon Allah mun kewaye shi in nadahu arabiyyun sai wani bakauye a arabi suna nufin balaraban kauye kawai bakauye sai kwala manzon Allah kira bi sautin lahu jahawariyin da wani sauti mai ƙara sosai in an ce rajulun jahawariyin shi ne mutum mai katuwar murya ina fatan fahimta to da sauti wanda ke da ƙara ce ya muhammad ya tattake ƙara ya kira sunan manzan Allah zalla bai ce ya rasulallah ba bai ce ya nabiyallahi ba bai ce ya abal qasim ba wanda haka Allah ya ce mu kira manzan Allah ya ayyuhallazina amanu la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum akadu ay bainakum kadu ay ba'dukum ba'dan qad ya'lamu Allahu alladhina tasallu minkum liwaza Allah ya sa kada mu ringa kiran manzon Allah zalla kacal haka ina fatan fahimta shi sa ladabi a musulunci shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yawan kiran sunan gatsal haka gaskiya akwai karancin ladabi kan ga kiran shi ba zai yi ba wannan ba daidai bane to amma shi wannan bai da fiqhu ba kauye ne musulunta kauye amma yana can kauyen su bai san kaulul ba bai san kaza kaza ba da haka da yazo sai ya kira menene manzo Allah inda ake kira sauran mutane fa ajabahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sa masa na hawa min sauti kwatan kwacin irin sautin sa ina fatan fahimta sai ce ha um zo gashi ina fatan fahimta zo ka amsa shine ha um ta'ala wa khudh zo me kake nema zo ka amsa zo ka samu abin da kake nema to kuma ga wannan kwarewa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kai ne za ka ce ta yi bakar ta ta harimi baka so ta so ta rujira ta bane bakar ta so ta nuru ba kenan ka gan ba kauyen banza to duk kaga duk ba za a mu'amalar kauyawa ba kenan amma ba za a ce zo gashi dan kauye ya taho abin shi fa qultu lahu ni safwan sai na ce da wannan ba kauye wai hak kai canka kai kuwa ugdud min sautika kai kasa kasa da muryarka an fahimta ugdud min sautika kai kasa kasa da muryaka fa innaka inda nabi sallallahu alaihi wasallam ka sani fa kana gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne to kaga shi wani shi safwan ya karama yana karanta mai karatun da fashi bai sani bane ina fatan kun jona abu yawa wa qarnu hita an hada kuma an riga an hana ka daga murya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka sabanna na manta sunan sahabi wanda haka Allah mai katuwar murya kun san akwai wasu haka za a ƙanzu Allah su babban murya to an hana mu ɗaga murya gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma da zai magana haka Allah ya ɗabi'a shi sai ya ɗaga murya wasu haka Allah ya saka kur to sai dai ne fitowa gida ya koma gida kwana biyu manzan Allah bai ganshi a majalisi ba kwana uku shiru shiru masallacin anguwa su aka ce baya zuwa an ce aje binciko ya aka aka ce yace ai shi ya riga ya san ya halaka kawai aka ce lafiya ce to ni Allah ce kada daga sauti la tarfa aswatukum faqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'd an tahabbada amalukum yace ni kuma na daga murya ta sama ta matsala na bayyana murya kuma kaga an ce aiki ya rushe kenan sai dora hannu aka aka ce a an ce ku je ku ce da shi dan aljanna ne shi ya zo ya magana ina fatan fahimta wannan duk yana ga cin abin da ya kamata mutane da masu kantarwa da waya su zama suna da mayyazewa akwai individual differences a rayuwa ba kowa ke wani ma sai kai ta magana kai kai magana kamar mutum mana yana ta magana lakwalakon haka wani ba wanda ji gaban manzon Allah ba yana ta makarkata an ce kai dakata makarkatan me kake har sai ce a dakata ni fa mutum ne dan uwanka irin ka mutum ne da mace ta haifa amma ka zo kana ta makarkata kana bari to wani kuma ya bude da yawa to ka ga manzon Allah yana tafiya da dukkan yadin mutane su inda suke ina fata kun fahimci wani abu da haka sai wannan sabi ke ce to kai kai ƙasa da madaika an hana kafa kun fahimta to shi ba kawai bai san wannan ba madan ya ce to an hana to na shiru sai ce kai almar'u yuhibbul qauma wallan ma yalhaq bihim sai man manta da wancan sabi ya ce rasulullahi mutun ne yana ya dade yana son mutane yuhibbul qauma yana son wasu jama'a yana da suwa kenan annabi muhammad da sahabbansa wallan ma yalhaq bihim bai taba haduwa da su ba kawai ya ji labarinsu ne musulunta amma ƙauna ta cika zuciya shi yau kuma sai aka ce gatan za su wuce ta gaban ƙauyensu kawai sai ya bari ta wuce shi ina ba dan fahimta eh eh ya ce wallahi la abdu ko ya ce wallahi ba zan kasa da muryatawa ba qala al-arabi ba kawai ce Allahu al-mar'u yuhibbu al-qawma lamma haqa bihim na fassara qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah tsaya da aminci Allah su tabbata a gare shi yace al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyama kwantar da hankalinka ba kawai Allah na tare da waɗanda Allah ya ce mutum na tare da waɗanda yake so ranar alkiyama mutanen da kake son su ranar alkiyama za ka tashi tare da su da haka ko ka gamu kenan ko baka gamu ba ranar alkiyama za mu tare da kai yau kuma ci wannan abin Allah shi kyauta ta wani fuska akwai daɗi aka ce sabai da suka ji wannan hadisin abin ya faranta masa rai almar'u ma'aman ahabba yawmul qiyama saboda suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma muna son manzon Allah Allah ka mu da shi ranar alkiyama ina fatan fahimta to kuma wanda ya ki manzon Allah ya shiga uku ya lalace kun fahimta ƙe manzan Allah da kowace irin ma'ana kowace irin ma'ana kai ne ka yi boko ka yi digiro da yawa kana ganin cewa ƙauyenci ne addinin manzan Allah ka shiga uku kana ganin ba dole sai an sashi a matsayin ko bai ka shiga uku kana ganin ai shi ma irin sauran mutane ne ka shiga uku ka san akwai shubha mukan ce annabi mutum ne irin sauran mutane ko mukan ce ba irin mutane bane kai sai ka rude abinda muke nufi mutum annabi mutum irin mutane da jini da tsoka mace da miji suka haife shi in an buge shi zai ji zafi in waye mai zai sanyi in zai kaza da wannan ɗabi'u na mutane a wannan fuskar annabi irin mutane ne kamar yadda Allah ya tabbatar da haka ba ni ba cikin Qur'ani qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya ga ya masu ni dan adam ne irin ku ma'ana da wannan surar kake gani to dan adam irin amma a wajen daraja da kima fa to ba fa irin sauran mutane bane kaka ga wani babban mutum a ƙasar ku ko a garin ku ka ce wa za ka kwatanta shi da manzan Allah ba shi wannan mutumin ina fata mu fahimta ba wannan mutumin duk duniya za ka ce wai ka kara wai ka gwada shi da manzan Allah ba za ka ce wai iri ɗaya ne kai baka isa ba ina fata mu fahimta yau ka je ka ce ai ya za a ce wai ba dama a magana kan wannan mutumi shi ke na ce a ɗauki zafi eh shi duk sauran mutane a kwarai kuwa don ba sauran irin ba irin wanda kake haɗawa ba ne shi wannan mai tsarki mutumin kirki da wancan ƙasami da kake magana don ka ka ɗauki shugaban ƙasa Trump in an tsitsina Trump mai aka yi ai ba a yi wani halin tsinan ne dama ina fatan fahimta kai shi yake baya wankewa mazinaci ɗan iska mashayi giya shi kuma wannan yana karanta da mutane tsafta ta addini tsafta ta jiki mutumin kirki mai kyauta mai alkhairi mai bin Allah da Allah ai ba ɗaya suke ba ko da ke nama da tsoka ta haɗa su amma ba ta ma haɗa su ba ina fata kun fahimci wannan abu so don haka manzan Allah ta wannan fuskar ba irin kowa ba ne ballantana a ce za a kwamfiyar ɗinsu ballantana a ce yadda har ya halasta a taɓa wane shi ma wai manzan Allah ya halasta a taɓa shi yadda za a yi analysis da criticizing akan wane wai shi manzan Allah ya ka sam na ba ba zai yi ba ina fata kun fahimci wannan abun da aka to in ka ƙi manzan Allah ka shiga uku idan ka so manzan Allah da gaske to kuma mutum ya more insha Allah za su tashi tare da mata da manzan Allah Allah ka tashe mu tare da shi fa ma za la na manzan Allah bai gushe ba yana ta ba mu hadisi hatta zakara baban fil maghribi sai dai ambaci wata kofa a mafada rana maghrib ana nufin wajen ƙasar sham kenan masirata ardihi aw yasiru rakibu fi ardi 40 aw 70 aman yace tafiyar fadin kofa ard shi ne faɗi wajen laifin faɗin ƙofa ɗin kun fahimta auye sirrin rakibu ko kuma cewa yi mahayin doki ƙwararre zai tafiya a faɗin ƙofar arba'in na au saba'in aman tafiya shekara arba'in ko kuma shekara saba'in shakka dai ta mai ruwaya ma'ana yana so faɗa maka ƙota ƙofa ce a wajen sham ita ma da san abin faɗa ɗazu yanzu zai ce maka ina ƙofa take ba mu sani take ba amma mun yarda da abin da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallama qala sufyanu ahadur ruwati sufyanu ɗarkin maruta wannan hadisi yake cewa kibala shami wannan kofa tana yankin wajen ƙasar sham ne khalaqahu Allah ta'ala yawma khalaqa as-samawati wal arda Allah halicci wannan kofa ratturan da ya halicci sammai da ƙasa maftuhan litauba a buɗe take saboda tuba la yuqlaqu hatta tatlu ash-shamsu min maghrib minhu ba za ta ba za a rufe wannan kofa ba har sai rana ta bullo daga wannan waje din rawahu tirmizi tirmizi rawato wannan hadisi din wa ghairuhu da waninsa wa qala hadisun hasanun sai wace kuma hadisi ne mai kyau kuma hadisi ne ingantacce to wannan wani zai ce maka ai an gano a lissafin kimiyya rana tsakaninta da mene da duniya kilomita miliyan kaza da kaza da kaza sannan fadinta da girmanta ya kai kaza da kaza za a ce kuma ta fi ƙasar sham za ka yi kaza kaza wannan duk kai za ka je kai wannan lissafi ɗin ina fata an fahimta Allah samu dace abinda muke ake nema shine imani don haka Allah ya ba mu mene cewa alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqna daga cin imani shine imani da abinda annabi ya faɗa na gaibi wanda baka ganshi ba kuma dan baka ji baka iya ganin abu ba baka iya kareta shi ina fatan fahimta Allah sa mu dace ana namu lokaci ya kure kuma dama nan za mu tsaya mun kawo ƙarshen hadisin da a guri yan fa'idojin za a faɗa ba sai an cika ba kamar da muka ce insha Allah za mu ga karatun Allah sa mu dace abin da kuma da dai Allah ka ba mu lada laifukan da kurakuran kuma Allah ka yafe mana اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله